والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل سلامي وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أوتى لإنساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يشركها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هجر إليه أنا وقلنا والدار كالبر muna magana a kan aikin hajji mun fara da babin da babin hajji wancan sashen mun yi darasi ɗaya muna ɗirgo waɗanda aikin hajji yake waje ba a kan ko kuma hajji da idan mutum ya kai za mu ce hajji ya waje ba a kan shi shi ne a samun iko ko to a ƙarƙashin samun iko muke sama gangano samun iko yana daga mutumin da yake da guzuri da abin hawa idan mutum ko ba shi da guzuri in yana da sana'a kuma ko ba shi da abin hawa in zai ke zuwa da ƙafa wajibi ne ya kama hanya don yi wa'annan maganganun to shi ne a nan ya ce idan mutum tsakanin garin su da makaɗin akwai kogi fa shi ne ya ce walbaharu kalbari kogi kamar tudu yadda ka san in tsakanin ku da maka tudu ne in je za ka iya zuwa kana da halin tafiya aikin hajji a kama ka haka ko kogi ne a tsakanin ku in je har akwai abun hawa kan kogin ya sadar da kai can kuma kai din za ka iya zuwa da yankin shirkan ka haɗa kasancewa kogi ne a tsakanin ku ba zai tsare da aikin hajji a kansa ba. Gani? Illa an yanzu ba aku gobe sai dai idan hallakarwan kogin ya yi rinjaye. Sai aka ce gaskiya wannan kogin mafi yawan waɗanda suke ƙetare shi ta hanyar jirgin ruwa ko na kwale-kwale ko na babban jirgi mafi yawa suna hallaka wanda suke samun tsiran kaɗan ne to dalilin wannan kashe ba za ka je wannan tana da hujja saboda hanyar ba a samu cikakken aminci ba mun ce ba samun amintacce mutum ya amince wa shi sharadi ne na samun aiki ikon zuwa aikin haji kaga tun da kogin ba a cika ketarewa ba ana hallaka kan wannan kogi bai zama kamar tudu ba don ke kasancewar da ruwa a tsakanin da makka izini ne wanda ainihin zai iya tsayar da farancin aikin haji a kansa. An yi a rukunan salatu ko kuma akwai jirgin da zai ketarar da kai ruwan ba wani abu na tsoro sai dai matsalar in ka shiga jirgin dole lokacin sallah zai same ka kan a ketare. kuma sallah a cikin jirgin akwai wasu arkan na sallah ko da rukun ne wanda ba zai yiwu ba ko ba a iya sallah a tsaye dole sai ya zauna bayan ta rasa rukuni na tsayuwa ko ba a iya samun nutsuwa ko ba zai mutum ya sujada ba ko mutum ba zai ce rukuku ba a cikin jirgin saboda ne ya ce ni kamar yin saboda kamar jiri duk wanda ya shiga jirgin in ana tafiya lokacin sallah ya yi in ya ce zai tashi ya tsaya to shiri zai kama shi kaga da biyu wannan jirin tsayuwa ba zai yiwu ba in tsayuwa bai yi ba za ka yi sallah a zaune in kai sallah a zaune da biyu shiga jirgi kaga ka rasa wani rukuni saboda shiga jirgin sai ce to in je za a rasa wani rukuni na sallah shi kenan ya zama maka uzuri na ba za ka je aiki haji ba kuma ba kai laifi ba. Mun gane wannan? والمرأة كالرجل قال كنجم من الإنسان إن ديكي دمك يزمع بيوا في أنت أمام الدين mafi yawa ba shi ka hallaka ba sannan jin kashi da jirgin ba a san da ainihin zai tozu na ainihin sallarka ba abin da za ka rasa a sallarka da jin shiga jirgin to wannan wajibi ne ka shiga ka je ka yanke haji wal mar'atu mace sarrafi kamar na muke tafiya wajen waɗannan sharaɗan da waɗannan abubuwa da muka ɗinko na baya cewa aikin hajji yana inganta da mutum idan aiki ya zama ne musulmi ne sannan kuma ga abu na gaske mai hankali idan kuma ya ce ya yi dalilin farilla da yadda yin nafila ba idan ya rasa ɗaya daga cikin wannan shirɗan ko ya yi aikin haji bai inganta gare shi ba sannan kuma ko da muka ce aikin haji ya inganta amma ba zai ɗauki a kan farali ba to duk abubuwan da muka yi bayani na baya a kan namiji to ita ma mace kamar namiji kake sawa mai sawa a wuƙin nan kyau kuka. sai dai bambancin mace da namiji illa fi ba'iji mashi sai dai cikin wani sancin tafiya idan ya zama tsakanin inda kake da makaɗin akwai tafiya mai nisa wannan akwai bambanci tsakanin mace da namiji in tafiyar mai nisa ne dole za mu ce sai tana da muharrami ko da mijinta bayan ta samu ikon komai da komai in ku ba haka ba za mu ce ba sami ne ta tafi a halin kuma in namiji ne za mu ce wajibi ne kama ne wani kuma bi bare da kuma wajen hawa kogi ta da ta an ce idan kogi ya shiga tsakanin inda mutum yake da makka in an samu waɗancan ainihin abubuwa guda biyu wajibi ne ce ba in je zai ƙetare ba tare da abun tsoro ba sannan ko ba ji ana shi wani rukuni ba ta ga namiji ne wajibi da kama hanya to amma ita mace duk da haka ita ba za ta hau kogin ba illa an tuttasta bi makani sai an keɓance ta da wani gini ko da jirgin amintacce ne kuma in ka shiga jirgin za ka yi ibadan ka daidai to amma sai ya zama jirgin in an shiga maza da mata suna hausaye wajen kama ruwa da na maza da mata da ne wajen kwanci ma kina kwance na miji na kusa da ke to wannan kujeri ne na mace kuma ba za su je aikin haji ba kuma ba ke zai ba. Sai dai an keɓance ta da wani guri haka ce jirgin da ma akwai gurin mata daban akwai gurin maza daban to ka ji yanzu wannan ba mu kada ce.
kamar kujeru ne ake mata da maza sai to kujerar da mutum wanda akwai hijabi tsakanin mace ɗin da namiji shi ne magana kai dama aukuruwan ne ba su amma kuma aukuruwan ma ka duba shara ya ce aukuruwan da za a yi wajen bacci da kuma wajen kama to wannan ne ya tsira an samu sauki ya ce ya amma inda kuma wajen bacci da wajen kama ruwa da ba ta yi a wasu ne wannan ba ba ba shi ne إلا أن تستبت بمكانه وزيادة نهرين هي أجي أمر بمكان تكاني مكيه وتنمش وزيادة نهرين أو زوج لها دقائم شوى إما تشي أطي قائم أكون وإن تجدين شوى سيسنا بمهرني أو زوج ومجي لها مجي ماناتا wanda wani mijin ya yarda wani mijin ya wata mijin ta yawa ko mijin shi ta wani shi ba maza ba ne zaukin da a mijin ta ko muharrami ta dan uwan ta wanda muharrami ne ba aure a tsakanin to ga shi wani sanin tsakin uminat kamar in an samu wasu ayari wanda an amince musu in tana cikin su tana ɗaya da cikin su ba abin da zai same ta misali a wani guruf matafiya wanda wannan gurufin za a iya haɗa ta da su su zama ɗaya da cikin su wanda kuma in tana tare da su an tabbatar da ba abin da zai same ta to wannan shi ma shi ma wannan a cikin sa ne imam malik ya ce in akwai guruf duka ne wanda aka amincewa to ko ba mutunta ba muharraminta in yakin na karami ne wajibi ne da aka wannan ainihin ayarin su tafi shi yasa yake mafi farajin in a aikin hajjin na sauke faraji ne amma idan aiki ya ce ta je ta zo ke fara yin ta aiki ya ce ga ta ko tana so ta je ko zaman ta kari ko kuma irin kan menene irin kan jitta Najeriya ne ko me to irin wannan dole za ki tafi sai da mijinki ko da muharramin ko akwai ainihin ayari a rikice duk ba a yarda ba tunda ba sauke sanadi za ki yi ki ba shi yasa ya ce karu kace uminar ki farje in hajin da fahimta ya ce wafin ittiba binisa'in a cikin ikuwa binisa'in da mata wai misali da aka ce in an samu ayari wasu majmu'a wanda za su tafi to ita mace ce bata sauke faramin ta za ta iya haɗuwa da wannan majmu'an ko ba ta da miji ba ta da muharrami ta haɗu da wannan majmu'an su tafi to wai ko da gungun na mata ne zalla ba namiji a cikinsu zai yiwu auri jalin ko kuma ayarin zallan maza ne ba mata zai yi a haɗe ita wannan matar au bil majmu'i ko dole sai an samu majmu'a na maza da mata shine taraddudun aka yi taraddud wato imam din fata wanda ya bayar kasan yawanci wannan littafin suna fassara abubuwan mudawwana ne mudawwana kuma shi ainihin ibn qasim ya ba da shiftan abubuwan da yake a wajen imam malik ne saboda haka a nan imam shi da aka tambaye shi sai ya ce idan akwai rufka na maza da mata ko da ba ta da muharrami babu mijinta za ta iya haɗuwa da wannan rufkan su tafi wannan sigan imam kenan to kuma su malaman maza ba suna fahimtar sigan imam din wajen fassara idan suka zo fassara kamar yadda ka san mai tafsirin qur'ani zai fahimci ayan ne sai ya fassara ayan da fahimtar shi a matsayin shi na mufassir ba to su ma suna fahimtar maganar imam din ne sai su fassara magana to a wannan fahimtar ko kowa zai fassara daidai fahimtar shi shi imam ya ce ko ba muharrami ba miji in dai akwai rukka na maza da mata rukkatin nisa'i war rijali to yanzu wannan rukka na maza da mata da ya ce wasu ya suka fahimci cewa dole sai an haɗa sai an samu rukkan da akwai maza akwai mata a ciki wasu kuma sai suka fahimci abin ko rukkan maza ko rukkan mata kaga tarfiƙin kenan kaga fahimta ne wasu sun fahimci majmu'a dole sai an samu rukun da akwai maza akwai mata a ciki wasu kuma suka ce a yana nufin kawai ko rukun maza ka samu za ta tafi ko rukun mata su samu za ta tafi to shine tarfiƙ nan yau eh to wasu sun ɗauke salata akwan wasu sun ɗauke shi a isa kaulani kaulani dan kauli na farko kawai rukkati nisa'in aw rukkati rijalin kowanne aka samu ta kauli ne mai zaman kanshi majmu shi ma kauli ne mai zaman kanshi akwai kuma na uku wanda suka ce ko a samu rukkan zallan mata ko kuma maza da mata yawwa wasaha bil harami aikin haji ya inganta idan mutum ya je yayi da kuɗin haram kuɗin haram ne kuɗin sata ko kuɗin kisa ko kudin sashen aljihun gwamnati ake cewa ko me ko barawon bayro ko ma miye in je ka je kai aikin hajjin hajjin ko na waye kasancewan wannan kudin na sata ne bai fata ma aikin hajji ba aikin hajji ya inganta sai dai ne wa afa shi wanda ya je haji da kudin sata din yayi sabo in ya je ya dawo ai da kudin sata ya kace to na tuba ba shi kenan ba kama tun ne sabo ai tuba ne sai Allah ya furta mar amma ba abin da ya shafi aikin hajjin ka wannan ka'ida mazhabin malikiya kenan duk da akwai wanda suke bada fatawa wanda yake yaki da kudin da kudin ainihin haramun in yaje ce labbaika Allah zai ce la labbaika kaza amma malikiya ta ce wannan duk da zai taba ingancin haji ba kawai tsawatar wa ko wanda ya yi satan ko kuma wanda ya san satowa ya ya bashi duk ba mu ya mu yanzu muna magana akan hakin ne ya hakin haji ya inganta ya matsayin sata ya saba wa Allah wanda ya saba wa Allah matsayin musulmi ne zai yi ya tuba na tuba shi kenan ya zama kiri ko kuma ya mai da ainihin hakkin wani idan hakkin wani ne wa fuddila hajjun ala ghazwin an fifita aikin haji a bisa zuwa ainihin yaki misali an zo ne ana ɗiban sojojin da za su je jihadi kaga jihadi ya farko kifaya ne sai kuma ga haji ya karo sai kuma kana da guzurin da za ka je haji kana da kuma abin da za ka je wannan jihadin yanzu wanne ya fi an so ka fifita zuwa hajin akan jihadin matukar in yana furfi kifaya a kanka ko hajin da na kira ne da aka zo ko ka je jihadin nan ko baka je ba akwai masu zuwa amma kai ma ɗaya ne daga cikin sojojin tafiya amma ko baka je ba akwai masu zuwa sannan kuma ga aikin hajji ya zo to an fifita ka bar jihadin ka je aikin hajji gani illa li khawfin sai dai domin tsoro ana tsoron idan ire-iren ku suka ware suka tafi haji to fa kafiran nan in sun san ba nan ko sun san ba kwa cikin wannan ayarin to akwai abin tsoron kafiran za su iya kawari dama ku ke tsoro to in ana wannan tsoron an fi so ka bar hajjin ka fifita ainihin jihadin akan hajjin saboda tafiyan kuɗin zai janyo tsoro ga ainihin musulmi warukubun hakanan an so hawa abin hawa idan mutum ya je haji akan ya je da kafa ya aikin haji kaga wannan ainihin afdaliya kenan sannan kuma akwai maziya na hadisin da ya zo akan ainihin bambancin wanda ya yi haji da kafa da kuma wanda ya haji da abin hawa kaga akwai linke-linke na lada na wanda ya je da kafa akan wanda ya je da abin hawa shi yasa ma zaka ji malaman usul suna cewa almaziya la taqtadi afdaliya ko wancan maziya ne bambancin lada wannan kuma muna maganar afdaliya me yasa yake wannan din ya fi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajjin shi da yayi da yayi na hajjin islam yayi ne akan abin hawa to ka ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ake ga abin da yafi kuma annabi yayi abin da ainihin yake shi ne kasantacce ba saboda duk da ya tiga hadisi ya nuna mutum yayi da kafa ya fi lada amma kuma wanne ya fi daraja mutum yayi akan abin hawan shi ne shi ne ne wani kubun ko an fifita hawa abin hawa akan mutum yayi da kafa sannan wa muqaddabun shi kanshi abin hawan an fifita mutum ya yi a kan sirgi da ya yi a kan tsuran dabba inda yanzu ai za ka iya wa tsuran dabba ko doki ko rakumi ko me za ka kuma iya sa sirgi kawo ko to mutum ya yi a kan sirgi ya je a kan tsuran cikin dabba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan sirgi yayi wanda yake da wasu yan dirhamai wanda kuma ya roki Allah ma ya ce Allah ka karbi wannan hajjin ka kai ka ka tabbatar da shi yaji ne wanda babu riya babu sum'a cikin saboda adadin kuɗin wannan ishan sirgin kaɗan ne saboda haka mutum ya yi a kan sirgi abin hawa ma ya yi ya fi a kan ya yi a kan abin hawa babu ainihin sirgi shi ne bukatar da wata ɓau walihi an hudu gairihi haka nan an fi son duk fudila ne ke aiki an fi son waliyin mutumin da ya mutu yana so ya mar wani abu wanda shi mamacin zai samu lada kaga ana wa mutum haji ana masa sauran ayyukan da zai samu lada ko to an fi so shi waliyin ya yi masa tasawuki na wani abu da zai samu lada an gaba mace din bi ghairihi da wani aikin haji misali ka ware miliyan biyu ne kace wannan miliyan biyun zan yi wani abu wanda zan aikata wani abu wanda Allah ya yake nufin Allah ya ba wa wani ladan wannan kudin za ka yi wani aikin alkhairi ne Allah ya ba wa wani ladan abubuwan da za ka yi da kuɗin nan zai yiwu ka je a ji amar haji zai yiwu ka yi sadaka da shi zai yiwu ka gina masallaci zai yiwu ka yi abubuwa da yawa na alkhairi ko to malamai suka ce an fi son ka aikata wani aikin alkhairi da ba aikin haji ba akan aikin haji in je wani za ka yi wa shine wata tsawu walihi anhu bi ghairihi ai bi ghairil haji kamar me kasa da kafi kamar sadaka yanzu misali kuɗi ne na haji sai aka ce ga wannan kuɗin ana so a yi wa wani wani abin da zai samu lada abubuwan da zai samu ladan akwai haji akwai kuma a raba a yi masa addu'a ko kuma a raba wa miskinai Allah ya kai mar ladan wannan sadakan wanne ya kamata amar a yi mar sadakan ya sa je a mahajin na'am saboda kaga sadaka yana karɓan niyaba shi ko haji akwai abubuwan da a ciki baya karɓan niyaba kun gane wa du'a'in ko kuma addu'a miliyan biyu ne eh har to ga alƙali suwa suwa a raba musu a raba adadi na alƙur'ani karanta mar su mar addu'a Allah ya kai mai ladan ya ci akan a ɗauki kuɗin a biya a je a mar haji shine bigairi ne ya fassara wani kasa da fatin wa du'a'in da kuma sauran abubuwa na alkhairi inda ya kawo kafu ta shi wa ijaratu bamanin haka nan idan mutum ya yi wasiya ya ce in ya mutu kan a raba gado a ɗau kuɗi a masa aikin haji kaga yi ijara ne za a samu wani ne a suhurce shi ya je masa aikin haji to shi suhuri zuwa aikin haji kala biyu ne akwai balagiya akwai mazmuna sannan akwai na uku da ake cewa sha'ala shine fi'ili to yanzu wanne ya fi aiwa wanda ya yi wasiya dai shine wa tijaratu damanin ai wa fuddila tijaratu damanin an fifita ijara na zamana ala balagin a bisa ijara na ainihin balagiya wato bambanci shine idan muka ce ijara madumuna kawai za mu kira wanda zai je hajjin wane ke wane ya yi wasiyan a je a masa haji saboda haka yanzu muna so ka je kamar hajjin nan nawa za mu biya ka ka yi mar haji ko tamattu'i ko tirani ko ifradi ko wanne dai wanda shi ya ayyana ko kuma wanda muka ga shine maslahan za mu sa ka je kai idan muka yi ciniki da kai ta karbi wannan kuɗi shi kenan yanzu wannan kuɗi ya zama nata mu abin da muke bin ka shine ka je ka masa haji wannan madumuna kenan dan kuɗi ya gaza ba ruwanmu ba za mu cika ba dan ka je ka dawo kuɗi ya saura wannan kuɗi naka ne kawai an sa ka aiki ne ka je ka yi kuɗin ne ya zama naka wannan ijara madumuniya kenan akwai kuma ijara balagiya wanda za a ce wani ya yi wasiyan a marashi saboda haka yanzu abin da za a yi ga nan miliyan biyu za mu bayar amana tun daga gidanka in ka fita ɗawainiyarka kaf har ka je ka dawo a cikin wannan kuɗin ka je ka masa haji ka gama komai har ka da gida kana sa kabar ka a gida sai ka lissafa saura nawa abin da ya saura sai ka yi so na magadani wannan balagiya kenan idan kuma aka samu short za ka zo mu cika ma kana yi kana yi kana yi kuɗi ya kare ci gaba kana lissafi in ka zo iya abin da ya kama na ciko mu cika ma wannan balagiya kenan akwai kuma ainihin na cukuli wanda za mu ce wane eh muna so ka je ka yi wa wane haji ka dawo za mu ba ka miliyan biyu amma idan abin ya gagara a duk inda ya gagara shi kenan ba ku komo shi ne cukuli in bai cika aiki ba ba za a ba shi kokobo ba to a cikin ukun nan wanne ya fi shi ne ya ce wa ijaratu zamanin ala balagi an fifita a ijara ɗin a yi ijara madumuna ala balagin a bisa ijara balagiya da muka faɗa to wani iri to fal madumuna ijara madumuna ɗin idan aka yi ka gairihi kamar ijaran da ake a wani aikin haji ne kasan ko a wani aiki ana iya sa mutum ijara ijara shine a gwada ma aikin da za ka yi sai a yi ciniki abin da ciniki ya kaya a ɗauki kuɗin a baka sai ka zo ka yi aikin to shi ma na aikin haji haka ne in ya gaza za ka je da za wata ayyana fil itlaqi haka ne wata ayyana fil itlaqi kami qati mayyiti wata ayyana ta ayyana ijara madmuniya din fil itlaqi idan aka yi itlaqi cewa wani ne za nawa za mu biya ka je ka yi wa wani aikin haji ba mu ce ijara madumuna ba ba mu ce balagiya ba kawai muka ce wani ya yi wasiyan amar aikin haji saboda haka yaya ka ce za ka je ka yi sai muka ɗauki kuɗi muka ba kamar miliyan biyu sai ka karɓa ta ce bismillah za mu fita kaga ba mu ce madumuna ba ba mu ce bala alal balad ba to yanzu wanne ne ka ayyana til madumuna shi ta ayyana til gamal kenan ijara madmuna shi ya ayyana in dai ba ce iri kaza ba saboda shi ne asali ka miƙatin mai kamar miƙatin mamacin shi ya ayyana idan aka ce ka je kamar haji ko ba a ce a miƙatin mamacin za ka ɗauki ainihin harama ba misali mutumin madina ne kai ɗan najeriya ne sai aka ce ya yi wasiyan a masa aikin haji kace za ka yi nawa za a biya ka aka ɗauki miliyan biyu aka baka ta yarda aka yi ijara madmuna to yanzu a ina za ka ɗauki harama sai mu ce a zurgulai ka ba zai taɓa yiwuwa ka ɗauki harama a miƙatin garin ku ba saboda me saboda shi wanda ya yi wasiyar ɗan madina ne haka misali idan mutumin magrib ne ya yi wasiya to ko a ina za ka karɓi wannan ijaran dole sai ka zo miƙatin su na rabiba a nan za ka ɗauki harama haka mutumin kowane nahiya ne miƙatin shi za ka ɗauki harama ba ruwanmu da miƙatin ka kai mai yin aikin sai dai idan shi ne a nassin da ya faɗa da ya ce a ɗaukar mar a miƙaci kaza saboda ka san miƙacocin suna canzawa akwai bambanci tsakanin nisa da kusanci walahu bin hisabihim mata walahu shi wanda aka kulle ijara da shi na aikin haji za a ba shi bin hisabi gwargwadon abin da ya yi in mata idan ya mutu walau bi maskata ko da a makan ya mutu au sidda ko aka tsare shi ko da rashin lafiya ko da wasu abokan gaba su hana ci gaba yanzu misali mutum ne haka ba shi miliyan biyu zai je wa wani aikin haji ya kama hanya ko ya ji ya ɗauki mita ya ji ya ɗauki harama ko bai ɗauki harama ba kai ko ya shiga maka ko ya fara yin aikin ma sai ta Allah ta kasance kafin ya gama aikin sai ya rasu ko kuma aka tsare shi da rashin lafiya ya kasa ci gaba ko wani dalili da ya sa kawai aikin hajjin na wannan shekarun ya gagara bai yiwu ba to yanzu ya za mu za mu yi lissafin za mu yi lissafin abin da ya saura sai a cire sai a biya shi abin da ya yi iya adadin abin da ya yi yanzu misali ya tashi daga Najeriya ya je Jidda har ya ɗauki harama har ya shiga masa har ya yi tsawa gurgudun kawai sai ta Allah ta kasance ya rasu an ba shi miliyan biyu sai mu ce to yanzu ba ya rasu ba eh yanzu kaddara idan muna so mu ɗauki wanda zai yi wa wani aikin haji a cikin makka ya yi aikin haji nawa za a biya shi sai aka ce ai a miliyan ɗaya ma zai da ba miliyan biyu aka yi da shi ba sai mu ce to shi kenan ya ci miliyan ɗaya sai a ɗauko miliyan ɗaya sai a ainihin mai da shi wajen ainihin wakilan shi wannan mamaci ɗin yanzu an samu matsala wanda ya fara din bai gama ba matsala ya same shi sai dai kuma yanzu idan an da wannan kuɗin ya za a yi da shi za a sake suhurtan wani ne ya ainihin yi wannan aikin hajji don ba za mu ce ci gaba ba iya inda wannan din ya mutu daga nan in wannan kuɗin zai iya ainihin sabon aikin hajji sai a biya wani sai ya yi sabon aikin hajji daga nan sai ya je ya karasa idan lokaci ya kure shekara mai zuwa in lokaci bai kure ban shekara muayyani ne sai a yi a wannan shekara ya mutu eh to iya nawa ya ci iya kaza dama ba za mu lura da wai nawa za a ba wa mutum daga farkon inda ya fara zuwa inda ya ce mutu ba ruwanmu da wannan za mu ce kawai daga inda ya mutu abin da ya saura nawa za a biya kawai iya abin da za a biya in an cire ko ya biya ko ya yi kaɗan sauran shi za a miƙa masa mun gane wannan? na? sauran za a mika man za a ga wakilai shi mamacin wanda ya mutu ba idan kuma tsare shi aka yi dama rashin lafiya yake a bashi je sha magani wal baqa'u liqabilin haka nan shi ainihin wanda aka kulle ijara da shi yana da damar ya wanzu ya ce a bari akan wannan ijaran liqabilin da shekara mai zuwa ya ce to yanzu dai gashi matsala ta faru na yi rashin lafiya cikin gaba da wannan aiki ba zai yiwu ba amma ijaran yana nan yanzu kawai akwai shekara mai zuwa zan je in ci gaba in yi masa ainihin aikin hajji shikenan in ya dauki wannan alƙawarin shikenan dole a farfar ba za a warware wannan ijaran ba mafhum wasu jira min al-intiha yace to yanzu ya za a yi za a nemi wani wanda zai zai je aikin minan intiha daga inda shi wannan din ya tsaya misali shi wanda aka yi tijara da shi na farko ya je ya tsaya kafin ya kai mikati to yanzu a inda ya tsaya din za a samu wani a surce shi ya ci gaba ya je wannan aikin hajjin ko da a ce ya je ya yi tsawafi ya yi sa'ayi ya ce ya yi tsamine ko da a ce ya je ya yi tsoron arfa ya zo bai sami yin jawabin ifada ba wannan matsalar ya faru ta ga saura kaɗan ko to duk da haka za a nemi wanda zai iya yin aikin haji daga nan inda ainihin shi wannan din ya tsaya na guri amma aikin kan dole ya cikakken aiki sai mu ce yanzu ba a maka matsalar ya same shi ba ne yanzu mutumin makka nawa za a biya shi ya yi wa mutum aikin haji sai aka ce za a biya shi miliyan ɗaya to yanzu ba za mu lura da cewa mutumin nan fa ya je ya riga ya ce wani arfa ya zo ya yi kwanan muzdalifa ya zo kafin ya zo ya da wakil ibada ne matsalan ya faru wannan ayyukan da ya yi gaba da ya ce riga su rushe kuma da suka rushe din ba zai yiwu aikin haji guda ɗaya mutum biyu su yi shi ba ba zai yiwu mu ce wai a to tun da ya yi ɗaya arba ai kawai wani za a samu ya ke da wakil ibada ya mace ba zai yiwu ba aiki ɗaya ba zai yiwu mutum biyu su yi shi ba kawai daga ainihin wannan gurin da ya yanke din za a nemi wani wanda zai yi sabon aikin haji amma daga wannan gurin kaga mutumin makka baya bukatar fita wani waje a nan inda yake a nan zai dauki harama sai mu samu wanda za a biya shi ya dauki harama daga nan din shekara mai zuwa ya yi sabon aikin haji an cire wannan kuɗin sauran cikon shi sai a mika ma in ba a biya shi ba in ko an biya shi sai ya dawo da iya wannan kuɗin da za a yi wannan hajjin ina jin mun fahimta shine wasu jira minan intiha wannan intihabin ba wai ana nufin daga inda ya tsaya a aikin shi wancan zai daura ba wancan in yazo shi ma sabon aiki zai sai dai kawai daga inda guri ya guri daga wannan gurin zai fara malam na shi control ka inda ya je Mm.
kafin a yi alfadi Mm.
ya gaba zai yawa eh sai shi ya kira wani ba zai yi ba ya ba zai yi ba in je mu ayyani shi kanshi aikin akwai muayyani ka gane in shi din muayyani ne an ayyana shi ba zai yi ba amma idan dama contract din aka bashi muna so a yi wa wani haji ne ce ya muna da yara masu irin wannan aikin in kun yarda ku bani zan samu me yi to in dama haka aka yi da shi ya yi yin shi ne zai yi da kuma ya je ce ya gaba zai iya ba in ya ba wani shi kenan dama ba mu ayyani ba ne amma an ayyana shi an ce wani kai za ka je ka yi yadda to mu ayyani ba ya karɓan badali in yi haka sai mu ce hakin da za mu yi karatun shi a gaba wala juju istiratu ka hadi tamattu'in alaihi baya halatta a sharɗanta kamar hadayen tamattu'i alaihi akan shi wannan wanda aka yi zai je hajjar misali za mu baka miliyan biyu ka je ka yi wa wani aikin haji sai ce na yadda akan ijara madumumiya ba to yanzu idan aka bayar da za a ce marto miliyan biyun nan har da kuɗin hadaya a ciki sai mu ce bai halatta ba saboda me saboda me san nawa ne kudin hadiyan fa kaga ya zamo an yi ciniki majhul kenan amma da ya san sifan dabban kuma ya san kudin da ake sayar da dabban an tabbatar da cewa baya wuce wannan kudin to yanzu anan ya halatta yanzu mun ce za mu baka miliyan biyu za ka je kai wani haji kuma za ka mar hadaya kuma hadayan nan an tabbatar da cewa dubu hamsin hamsin ne raguna can kai canji sai mu ce to kaga ya karbi ijaran nan akan miliyan dubu dubu hamsin kenan wannan dubu hamsin din kuɗin hadiya ya halatta amma in ba san kuɗin ba kaga ya zama akwai majhul a ciki ya halatta ba shine wala yajuzu istiradu kahadi kahadi da matu'in alayhi wasaha in lam yu'ayyan al-ama in lam yu'ayyan al-ama idan shi bai ayyana shekara ba kawai cewa ya a ɗauki kuɗi a je a mun haji to saha ya inganta ya yi haka ɗin amma wata ayyanar awwalu shekara na farko shi yake ayyana yanzu misali shi wanda ya yi wasiyan ko wanda zai zartar ɗin da aka zo kulla ijaran kawai cewa aka yi nawa za a biya ka ka je kai wane mamaci aikin hajji Allah ya bashi ladan sai ka ce a ban kaza aka rage aka ƙara da aka aka sasanta aka tsaya a matsaya guda ɗaya yanzu ba ya tabbata ba to ya ka ɗauki kuɗi ya ka baka ba a ce a wani a shekaran kaza za ka fara ba sai yanzu yaya shekaran farko shi yake ayyana ba za mu ce ka zaɓi shekaran da kake so ba inda ba ayyana ba amma da an ayyana an ce a shekaran kaza ke so to wannan shekaran za ka je kai shine in lam yu'ayyin wata ayyana al'awul kenan ba wa ana amin mutlaqin hakanan shi ma fudina ne an fifita shekara mu'ayyani ala amin mutlakin a bisa shekara mutlaki yanzu misali idan aka zo kulla ijara din zai yi ku kulla ijara ku ce mun baka kuɗin nan kamar aikin haji a wannan shekara ko kuma a shekara mai zuwa a ayyana shekara to wannan ya ji a kan aiki tilaki ko a ce za mu baka kuɗi lokacin da ka samu dama ka je kamar haji kaga an yi itilaki ba ayyana shekara ba saboda haka shi ma yana da daman ya bari sai bayan shekara goma ko bayan shekara biyar ya je yi to an fifita a ayyana shekarar da zai je yi a kan a bar shi alal itilaki saboda an bar shi mutlakar dole rikici zai shiga zai iya kashe wannan kuɗin ta yiwu ya mutu lokacin da aka zo kuma ana nema babu kuɗin shi wanda aka sa ya mutu kaga akwai rikici saboda haka ayyana lokaci ya fi a yi itilaki shine wa'ala amin mutlak ba wa alal ja'ala hakanan an fifita ijara madumuniya alal ja'ala a bisa tukuli dama mun shekara uku ne yayi ijara din akwai wanda za a yi alal zaman ko akwai alal balat ko akwai alal ja'ala kuma alal zaman an ba shi kuɗi ya je da abin da ya saura nashi alal balat ya je da abin da ya saura ya miko to shi kuma ja'ala kuɗin ma ba za a baka ba kawai ka je daga nan ka yi wa ne aikin haji kamar kuɗi ganin in sa ido suna gani in Allah ya taimake ka ka gama aiki ka da lafiya ga kuɗin ka miliyan biyu a tura ma ka ci wajen mu account in ku an samu matsala shi kenan ba ko kuma shi ne ma'anar shu'uli dama shu'uli ba zai yiwu a biya mutum ko kobo ba shi ya gama aiki shi ne ma'anar shu'uli to yanzu a yi ijara alal zaman ɗin ya so a yi ijara alal sha'ana duk wakuti ne ko mu tsaya nan To wa hajja ala ma fahima shi wanda aka ba wa kuɗi ya je aikin haji zai je aikin haji ne a bisa abin da aka fahimci shi mamaci lokacin da ya wasiyan abin da ya faɗa dama ai mun ce an fifita yin aikin haji akan abin hawa akan yin aikin haji da kafa ko to yanzu shi mamacin idan lokacin da ya yi wasiya ya ce a samu mutum ya je ya yi min aikin haji a abin hawa to yanzu dole wannan abin da aka fahimta dole akan shi za a kulle ijara idan kuma ya ce a samu wani ya ce min aikin hajji amma da kafa to dole akan yadda aka fahimta a nan akan shi za a daura to shine a gargashin wannan magana ya ce wajana in waffa daina wa masha mutumin da aka ba shi kuɗi ya je aikin hajji shi wanda ya yi wasiya din ya ce ya yi masa akan abin hawa shi kuma yana karɓan kuɗin sai ya je ya ba shi da shi ya ce ai da karfin Allah ma zan je kawai ya yi tattaki ya je da karfin da ya je aikin hakin ya dawo bayan ya dawo kawai sai aka jashe da kafin ya a halin kuma shi ne abin a yadda aka fahimta ya ce ya hau abin hawa ya je mar to yanzu yaya inda ya riga ya ce ya dawo ba sai mu ce shi kenan jana ya yi jinaya ma'ana ya yi ta'addanci ya yi laifi ya ya cuci mutum ya yi kaza ya yi kaza amma dai aikin kan ya riga ya tabbata kuma in wafa dai ne huwa mashakin والبلاغ إذا عن نظام كاجوا الحمد لله kuma ba za a taɓa abin da an bari.
ها Ina ka ba shi.
اه بلاغ تبع بلاغ تبع الحمد لله